بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu da nake magana dare ne na talata wacce ta daidai da daren hudu ga watan zulqa'ida hijira na da shekara dubu da dari hudu da talatin da shida wacce ta daidai da sha bakwai ga watan august shekara ta dubu biyu da sha biyar wannan shine kasar na ɗari da saba'in da hudu daga cikin jeren giyar karatuttuka na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta ta mai suna darul hadithi salafiya wacce ke namba 4 madarka road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna najeriya karatun da babban malaminmu mu الشيخ العلامة المحدث المفسر أبو عبد الرحمن محمد أول آدم الألباني رحمة الله عليه yake gabatarwa a lokacin rayuwar shi a yau ita ce rana da za mu dawo ko kuma muka dawo don ci gaba da gabatar da waɗannan karatuttuka na tafsiri tun bayan karatuttuka da muka gabatar wato a cikin watan ramadana muna fatan allah maɗaukakin sarki yadda kai mana jagoranci ka ci gaba da mana jagoranci a cikin dukkan al'amuranmu ba mu gushe ba muna karatu a cikin sura ta uku daga cikin jeren giyar surori na alkur'ani suratu ali imran sura mai ɗauke da ayoyi ɗari biyu surar da ta sauka bayan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar makka zuwa madina a matsayin hijira surar da mafi yawancinta take bayani game da waɗannan nasara na jiran wato waɗannan kiristoci waɗanda suka taso suka yi tafiyayya daga garin najirana har zuwa garin madina don tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da al'amari na musulunci. mafi yawancin wannan sura tana ɗauke ne da ba su amsa da jefa musu ƙalubale da tattaunawa da su da sauran abubuwa makamantan waɗannan kamar yadda wannan sura tana ɗauke da bayani game da iyalan gidan ahlu imrana mahaifiyar annabi isa da shi kanshi annabi isa ɗin da sauran wato asalin zurriya daga 'ya'yan ahli imran kamar yadda wannan sura na daga abin da take kunshe da su waɗanda tarbiya ne ga musulmi gaba ɗai sura ce da take ɗauke da bayani game da abin da ya shafi zakka da aikin hajji da hukunce-hukunce na jihadi da al'amuran da suka shafi haramci na ta'amuli da riba Allah maɗaukakin sarki ka ci gaba da mana jagoranci mun kwana a aya ta ashirin daidai za mu tashi aya ta wato ashirin da ɗaya faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa fa'in hajjuka faƙul aslamtu wajihiyya lillahi wa manittaba'an wa kullillazina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma alayka al balagh wallahu basirun bil ibad Allah madaukakin sarki a aya ta 18 aya ta 19 afwan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa lallai addini karɓaɓɓe a gure shi shine addinin musulunci dukkan addinin da ka tafi wurin Allah ka haɗu da Allah da shi ya zan wannan addini ba musulunci ba ne Allah za a maka hisabi ba ba zai saurare ka ba ba za a kalle ka ba kuma kana da azaba wacce take ta musamman a ranar alkiyama don haka Allah ya ce inna dina inda Allah islam lallai addini a gurin Allah shine addinin musulunci don haka muna kira ga dukkan al'umma gaba ɗaya ku shiga addinin musulunci gaba ɗaya da kiran da Allah maɗaukakin sarki ya muku a inda yake cewa ya ayyuhan nasu ko ya ayyuhan ladina amanu dukhulu fi silmi kafa kowa ya shiga addinin musulunci ka shiga musulunci ka kyautata musuluncinka kamar yadda kai musulmi ka kyautata tarbiyyarka ta musulunci ka lafinci tarbiyya ta musulmi gaba ɗaya don haka in ka tafi gurin Allah ka mutu ba da musulunci ba za ka samu matsala Allah maɗaukakin sarki ka tsare mu daga matsala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa maktalafan lazina utul kitaba waɗanda aka bai wa littafi yahudawa da nasara waɗanda ake kira da kiristoci ba su yi saɓani game da gaskiyar manzon Allah ba ba su saɓani game da gaskiyar alƙur'ani cewa daga wurin Allah yake ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai bayan ilimi ya zo musu game da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai bayan suna sane da zuwan alƙur'ani littafin annabi littafin da Allah ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi wannan saɓani ne sun yi tawaye ne sun ki imani da Allah da annabi da alƙur'ani ne bakiyan bainahum saboda hafsadar da take a tsakaninsu daga ƙarshe Allah sai ya tarkata su gaba ɗai ya ce wa man yakfur bi ayatillah duk wanda ya kafirce wa ayoyin Allah ta hanyar kin imani da ayoyi da suka zo daga wurin Allah yake imani da annabawa waɗanda Allah ya aiko don idar da sako daga gure shi Allah ce fa inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawar hisabi ne a ranar alkiyama za a yi musu hisabi za a binciki ayyukansu za a kama su da laifin kafircewa Allah da ayoyin Allah Allah sai ce fa in hajjuka idan waɗannan yahudawa da waɗannan kiristoci sun yi jayayya da kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun yi cene na ce kun yi tankiya sun faɗi ka faɗi faƙul ka ce da su aslamtu wajhiya lillah ni na sallama fuskata ga Allah wa manittaba'ani haka waɗanda suka bi ni su ma sun sallama fuskar su ga Allah wa kul ka ce da su lillazina utul kitaba ga waɗannan da Allah ya bai wa littafi yahudawa da kiristoci wal ummiyina haka ka faɗa wa larabawa mushrikai su ne ummiyina anan ai mushrikul arabi mimman laifa min ahlil kitabai ka faɗa musu gaba ɗai ka tambaye su ka ce a aslamtum kuma kun sallama kun miƙa wuya zuwa ga Allah kun shiga musulunci kun yadda musulunci ya zama shi addini kaɗai da za ku bauta wa Allah da shi ka tambaye su ka faɗa musu haka fa in aslamu faqad ihtadaw in suka sallama suka shiga musulunci suka karbi addinin da Allah ya aiko cikamakin annabawa da shi faƙadai ta da haƙiƙa sun shiryu al'amarinsu sai zai gyaru za su zama ala nurin min rabbihim wa basira Allah ce wa in tawallau idan suka juwa baya suka yi tawaye suka ki imani Allah ce fa inna ma alaikal balagh kai dai dan aike ne kai dan isar da sako ne ba a ce kai komai a kansu ba an ce ka isar da sako ne a kansu inna ma alaikal bala dan aike ne kai ka isar shikenan hisabin suna wurin mu mu za mu musu hisabi mu za mu binciki ayyukansu kuma in sun yi laifi kuma mu za mu kama su mai musu hukunci daidai da irin laifinsu wallahu basirun bil ibad Allah yana ganin abin da bayi suke aikatawa Allah maɗaukakin sarki ka je kai mana jagoranci akan wannan ayar muka kwana za mu tashi aya ta ashirin da ɗaya faɗin Allah da yake cewa innal ladina yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist min an-nasi fabashshirhum bi'adhabin alim na'am malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi ونفخه ونفسه إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم نعم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين الله تعالى يتي إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين
الله تعالى يجي إن الذين يكفرون بآيات الله lallai waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah lallai waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah ayoyin Allah waɗanda ke nuni akan kaɗaituwar Allah ayoyin Allah waɗanda ke nuni akan ɗayantakar Allah cikin rububiyya da ɗayantakar Allah cikin uluhiyya kaɗaita shi da bauta da kaɗaitakar Allah a cikin sunayen shi da siffofin shi ayoyin Allah waɗanda ya saukar wa annabawa waɗanda wato asalin ya saukar da su a cikin littattafai da ya bai wa annabawa ayoyin Allah a cikin attaura da injila da zabura da suhufi Ibrahim da ayoyin Allah da Allah ya saukar a cikin alkur'ani. da ayoyi waɗanda Allah ya saukar wa duk wani annabi daga cikin annabawa, to lallai dukkan waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah, wa yaqtulunan nabiyyina bi ghairi haqq kuma suke kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba, suke kashe annabawa ba tare da annabin ya aikata abin da ya cancanci a kashe shi ba. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس kuma suke kashe waɗanda ke umarni da adalci daga cikin mutane malamai masu wa'azi waɗanda ke mai da al'umma zuwa ga Allah waɗanda suke alaƙanta al'umma da mahaliccinta waɗanda suke nuna wa al'umma abin da zai amfane su a rayuwa lalle masu kashe waɗannan Allah ya ce fabashirhum bi'azabin alim kai musu albishir da wata azaba mai raɗaɗi kai musu albishir wato ba albishir na daɗi ba ba albishir na samun wani abu na tagomashi ba albishir ne za a yi musu bi azabin alim da wata azaba wacce take mai tsanani Allah ka tsare mu Allah ya ce ula'ika allazina habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah ula'ika irin waɗannan ay almuttasifuna bi qatl al-anbiya wal muttasifuna bi qatl man ya'muru bil ma'rufi bi qatl man ya'muru bil qist wal 'adl min an-nas ay almuttasifuna bi hadha Allah ya ce ulaika irin waɗannan sune alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah su ne waɗanda ayyukansu suka ɓaci tun daga nan duniya har lahira ɓacin ayyukansu a nan duniya Allah ba zai karɓa ba duk abin da suka yi Allah ba zai karɓa ba ba za a yaba musu a kai ba sannan ɓacin aikinsu a lahira ba za a auna musu ayyuka ba ba za a yi musu wato asalin awo da hisabi na man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuhu ba dan ibtida'an ba masu da kyawawan ayyuka munanan ayyuka suka asalin zakkewa aikatawa a nan duniya kashe annabawa suke kashe masu wa'azi da malamai suke Allah ya ce to ba su da wato ayyukansu sun ɓaci a nan duniya haka a lahira ayyukansu sun ɓaci ba za a yi musu sakamako ba sai dai daidai da irin ayyukansu wa ma lahum min nasirin kuma idan Allah ya kama su a lahira to ba su da wasu mataimaka waɗanda za su tsare su daga azabar Allah a ranar alkiyama waɗannan ayoyi guda biyu jama'a suna ɗauke da wato bayani game da ɗabi'a ta kafirai a bisa mabambantan zamunna tun daga kafiran da na zamunnan annabawa da kafiran yanzu na waɗannan zamunna da muke rayuwa tattare da shi wato rayuwa a cikin shi waɗannan kafirai ba su da bambanci ba su da bambanci ta hanyar mu'amala da waɗanda suke annabawa ne idan a zamani ne na annabawa ba su da bambanci da mu'amala da kafiran zamaninmu game da malamai masu wa'azi kashe malamai suke kamar yadda iyayensu da kakanninsu kafirai suke kashe annabawa to wannan ayar tana faɗakar da mu musulmi cewa lallai ne kada mu siffantu da aiki irin na waɗannan kafirai ɗin mun ji irin sakamako da Allah maɗaukakin sarki ya tattali wa waɗannan kafirai da waɗanda suka ɗabi'antu suka ta'afirantu da irin aiki da aƙida irin tasu. wannan aya kamar yadda al'imamu Ahmad a cikin kitabul Musnad da babban malami al'imamu Tabarani a cikin Mu'jamul Kabir, imamu Ahmad a juz'i na farko a lambar hadisi na ɗari hudu da bakwai al'imamu Tabarani a cikin Mu'jamul Kabir dukkansu sun ruwaici hadisi wannan lafazi na hadisi da zaka ji lafazi ne na imamu Ahmad sahabi abu huraira Allah maɗaukacin sarki ya daɗa yarda a gare shi ya ce lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ashaddun nasi azaban yawmal qiyama rajulun qatala nabiyyan aw qatalahu nabiyyun wa imamu dalala wa mumathilun minal mumathilina a cikin wannan hadisi annabi ya ce a shaddun nasi azaban yawmal qiyama wanda ya fi kowa ɗanɗanar azaba a ranar alkiyama rajulun qatala nabiyan mutumin da ya kashe annabi au qatalahu nabiyun ko mutumin da annabi ya kashe shi kai ka san mutumin da ya kashe annabi babu ɗanɗanon imani a cikin zuciyar shi mutumin da ya yi sakaci suka haɗu a fage na bugawa har annabi ya kashe shi to lalle wannan mutumi to babu ɗanɗanon imani a cikin zuciyar shi to wannan shine yafi kowa tsananin azaba a ranar alkiyama annabi ya ce wa imamu balala da jagora akan bata shugaba akan bata wanda yake jan mutane yake kai su zuwa ga bata ko yake karantar da su bata ko yake dora su akan shirka ko yake karantar da su bid'a wannan yana daga cikin ashaddun nasi azaban yawmal qiyama imamu dalala jagora akan bata annabi ya ce wa mumathilun minal mumathilina da mai suranta mutum mutumi mai sassaka mutum mutumi mai zana hoto ko kun fahimta wannan daga cikin waɗanda suka fi kowa shan azaba a ranar alkiyama kaga wannan hadisi yana ƙara nuna mana cewa lallai kashe annabawa ko kuma ka zo kashe annabi a fagen daga annabi ya kashe ka to wannan na daga cikin manya-manyan zunubai waɗanda suke idan ka mutu to ka ji a ranar alkiyama za ka zama daga cikin ashaddan nasi Allah maɗaukakin sarki ka tsare mu idan muka lura da tarihin kashe annabawa jama'a ya samo ne tun daga daɗaɗɗun annabawa da Allah maɗaukakin sarki ya aiko. kaga daga cikin annabawa waɗanda kafirai suka kashe akwai annabi yahaya ko annabi zakariya ya tabbata a cikin asari da aka samu daga sahabi abdullahi dan abbas kamar yadda al'imamu ibnu jarir na tabar ya fitar da shi a cikin kitabu tafsir yake cewa an samu daga cikin banu isra'il wayar gari aka yi suka kashe annabi saba'in daga cikin annabawan da Allah ya aiko musu aka wayi gari suka kashe annabawa saba'in da rana ta ɗaga shikenan kowa sai ya tafi ya ci gaba da harkokin shi masu zuwa aiki suka tafi waɗancan suka buɗe kasuwanni aka ci gaba da cin kasuwa mana ba su damu da mugun aikin da suka yi na kashe annabawa ba don haka tarihin kashe annabawa da mabiya annabawa wannan ba bakon abu ba ne a cikin wato gwagwarmaya ta da'awa tun sa'ad da Allah maɗaukakin sarki ya halitta wannan duniyar wannan ba bakon abu ba ne don haka kashe annabawa ba bakon abu ba ne kamar yadda kashe malamai ba zai zama bakon abu ba kuma fahimta da kyau jama'a don haka mu ƙara dawowa mu waiwai wannan ayar mu dube ta da kyau da Allah maɗaukakin sarki ya ce innal ladhina yakfuruna bi ayatillah kaga abu na farko da suka fara shine kafircewa Allah wannan kafircin shi ya dakar da zuciyarsu ya asalin ba su ƙwarin gwiwa na su zakkewa abin da suka aikata na kisan annabawa da malamai masu wa'azi don haka idan ka ga wane an kashe shi ya zan annabi ne to ka natsu da kyau waɗanda suka kashe wannan annabi abin da ya kai su ga kashe shi shine kafirci da ya yi katutu a cikin zukatansu ko mun fahimta da kyau kuwa to sannan mu dawo mu kalla Allah ya ce wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qist minan nas kuma suke kashe waɗanda ke umarni da adalci a cikin mutane umarni da adalci umarni da abi Allah umarni da a bauta wa Allah shi kadai a cire shirka da kafirci cikin bautar Allah a daina bauta wa wani a bauta wa Allah wannan umarni ne da adalci yaɗa sunna da kashe bid'a wannan umarni ne da adalci fada da zalunci da fada da kafirci wannan umarni ne da adalci to masu waɗanda suke umarni da adalci minan nasi daga cikin mutane waɗanda ke kashe su kamar yadda suka kashe annabawa Allah ya ce fabashirhum bi azabin alim kai musu albishir da azaba mai raɗaɗi a wannan bijiran jama'a a wannan gurin wala ba zan gushe ba jama'a kuma ba zan wuce ba sai na tunatar da mu irin wato hali na damuwa da alhini da mu musamman mutanen Najeriya musamman mutanen Kano da mutanen Zaria musamman mutanen arewacin Najeriya suka shiga ciki a sa'ad da aka kashe waɗannan manya-manyan malamai namu na sunna jagorori na sunna allazina ya'muruna bil qist minan nasi jama'a ba za mu taɓa mantawa da wannan ba kuma muna kira da babban murya ga wannan gwamnati tunda ta ce za ta faɗa da zalunci ta ce za ta tabbatar da adalci muna kira zuwa gare ta ta binciko suwaye suka kashe malam ja'afar suwaye suka kashe mana malam albani jama'a ba yafewa muka yi ba wallahi jama'a ba mu yafe ba kuma ba haƙura muka yi ba kuma ba cewa muke za mu fito mu ɗauki makami ba don wannan ba manhajinmu ba ne amma kuma ba za mu ci gaba da faɗin cewa an kashe mana malami ba kuma ba za mu daina faɗin gwamnati da a ƙarƙashinta aka kashe malam albani ba ba za mu daina faɗi ba jama'a me malam albani ya yi me malam ja'afar ya aka kashe shi wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nasi sun yi umarni ne da a bautawa wani Allah sun yi umarni ne da a kafircewa Allah me suka yi sun yi da'awa ne na musulunci sun yi kira ne sun yi kira ne da a tsayi da adalci a daina zalunci a gyara aqida a tabbatar da tauhidi da kadaitakar Allah a daina kafirci da shirka sun karantar sun yi wa'azi ne da ai sunna a tsayawa sunna a daina bid'a ai tawaye wa bid'a menene laifin waɗannan malaman don haka muna kira musamman ga gwamnatin jihar Kaduna ta ɗauko wannan kabiyar ta kashe malam albani da gwamnatin jihar Kano ta ɗauko kabiyar kashe Malam Ja'afar da gwamnatin tarayya ta ɗauko wannan matsalar ta bincike a kai kuma bincike na adalci. A binciko suwaye ke da hannu akan kashe Malam Albani, suwaye ke da hannu akan kashe Malam Ja'afar. A binciko su ko suwaye a hukunta su ba mu yafe ba jama'a, kuma wallahi ba za mu yafe ba, kuma za mu ci gaba da karantar da ɗalibanmu. za mu ci gaba da tunatar da junanmu za mu sanar da ‘ya'yanmu za mu sanar da matanmu da waɗanda za su biyo bayanmu cewa ga gwamnatin da a ƙarƙashinta aka kashe malam albani kuma ba za mu gushe ba muna ba ‘ya'yanmu da ‘yan baya tarihi don ina ma'anar waɗannan ayoyi da Allah yake tunatar da al'umma kisan da Yahudawa da Kiristoci suka yi wa annabawa. tunatar da al'umma Allah yake yi, kuma ba za mu gushe ba muna faɗa ma al'umma jama'a. Don haka wani ya daina buga kan mutane cewa ai malam albani ya rasu, malam ja'far ya rasu, ai ba za su dawo duniya ba, eh ba za su dawo ba, amma jininsu ya tafi a banza kenan? Shi kenan a daina magana akan an kashe wani an kashe wani? Ba a yi kisan ba ne jama'a, in ba a so a yi maganar kada a yi kisan mana. kuma ana so a kawar da tunanin mutane an je an kama wasu wai su suka kashe malam albani malam ja'afar ma shiru kake ji ko maganar ma ko bincike ba a yi saboda kiyayya da wasu ke wa sunna hatta wasu sarakuna su buɗi baki
binciko wasu wannan shine wannan kaza wai kaza wai kaza a fito fili a faɗa ma mutane gaskiya su waye suka kashe malam albani kamar yadda malam albani ya kasa waye kashe malam ja'afar waye kashe malam albani gwamnati ta fito ta bincike kuma ta hukunta kowaye ke da hannu jama'a wallahi ba za mu ga kimar shi ba ba za mu ga darajar shi ba mu ce mun yafe jinin malam albani ya tafi a haka shi ma ya tafi wallahi jama'a ba za mu yafe ba malam albani sai da ya Allah ya isa kafin ya bar duniya waye kai da zaka ce ka yafi da haka ba wanda zai shagaltar da tunaninmu muna nan ba mu manta ba jama'a ji muke yi kamar wannan dare na lahadi ranar asabar da malam albani ya dawo karatun bukhari yadda muke ji zukatanmu a wannan ranar har yanzu haka muke jin zafi da ɗaci na rabuwa da malam albani jama'a kuma ba za mu daina jin wannan ɗacin da zafin ba har numfashinmu na ƙarshe da za mu bar duniya kuma bakunanmu ba za su gushe ba suna addu'a tafin ana tsine akan waɗanda suka kashe shi Allah ka tsine musu albarka kuma Allah ka tona musu asiri amma sai ga ku da kanta a saka ku a cikin rikici da hayaniya ku daina tunani tunanin ku ya fuskanci wata alƙiblar da ba ita ta kamata tunanin ku ya tafi akai ba a saka rikici da rudani a cikin ku wane ya ci kuɗi wane ya yi kaza wane ya yi kaza shi ke na sai ku daina tunani ina manufofi na malam albani da suke a rubuce da shi ya rubuta wannan ba su ne fasalin nifa'i ba warware saɓani da gaddama da tankiya da taimona ce da ake malam albani ya rasu ya bayyana duk manufofin shi da zai gudanar a kai amma makiyan da'awar daga waje suna ganin kashe malam albani kashe da'awar shi ne makiya kun yi kuskure don ka kashe mutumin da ya zauna yake karantarwa baka isa ka kashe aidiyar da ya gabatar ya karantar da ɗaliban shi ba baka isa ba wallahi aidiya da ba a kashe shi ba a kashe tunani in ka kashe malam albani shi ne tafi da'awar shi tana nan ana ganin an kashe shi shi kenan da awar shi ta mutu sai aka ta abubuwa sun ci gaba makiya sai suka ci gaba da kawo hari hari na maganganu da hari ta ƙarƙashin ƙasa da harin da ba ku taɓa tunani ba jama'a duk abubuwan da suke faruwa hari ne ga wannan da'awar jama'a a saka rashin fahimta tsakanin wane da wane a nuna ma wane wane makiyinka ne wai da gaba yake da kai faɗa ne da wannan da'awar ba ku sani ba jama'a uba ne wa mutu ya bar ku ku ɗaya a gabanku a idonku kuna sane da wawanku wane da wane da wane faɗa suke da ubanku sai ubanku ya kwanta wa rasu hasali ma kashe ubanku akai ba a ce su ba yau kuma sai suka dawo suna cewa ai ku ne ɗaya kan Allah na ya iya ka ƙarya ne ya ƙware wallahi ƙarya ƙarya ne kai ka bashi su baro an ce malamin ka bai iya ba kai kuma ɗalibin sa ka ce ka iya gama anya babu yaudara a cikin nan ubanka an ce bai iya ba ɗan kai kuma an ce an kawo na hudu ubanka anya babu yaudara a nan gama mu dawo cikin hankalinmu wannan abin da ake so a yi mana jama'a wallahi su ake a rusa wannan da'awar kuma wannan da'awar ba za ta rushe ba insha Allah ta'ala idan mutuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam idan kashe annabawa da kashe malamai bai tsawar da ci gaba da da'awar musulunci ba jama'a mutuwar malam albani ba shine mutuwar da'awar salafiya ba jama'a za ta ci gaba da existing insha Allah ta'ala ma bakiyatid duniya da haka ba mu dawo cikin tetayen mu mu dawo cikin tetayen mu mu ma junan mu mu haƙurtar da junan mu mu lura da asalin manufofin da aka aje mu a kai ba manufofi ne da mu muka zauna muka kage su ba manufofi ne da suke tsararru kansu za mu ci gaba da gudanuwa da haka jama'a kun ji wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti minan nasi suna kashe waɗanda suke umarni da adalci daga cikin mutane kuma kashe malam albani da kashe malam ja'afar wallahi jama'a manufar shine rusa da'awa ta musulunci manufar ita ce rusa da'awa ta musulunci ashe musulmi bai kamata mu dawo cikin taitayen mu ba ba faɗa ne tsakanin makiya Allah makiya addinin Allah da ɗan salafiya ba faɗa ne tsakanin makiya addinin Allah da duk wani wanda ya ji cewa shi musulmi ne da haka zama mu dawo cikin taitayinmu kuma wani abu ne da yake sananne Allah kuma ya faɗa mana wala wa zaluna yuqatilunakum ba za su gushe ba suna yaƙar ku hatta wa rubbukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba suna yaƙar ku har sai sun raba ku da addinin ku matukar iyawarsu waɗanda za a amfani da kuɗi a kawar da tunaninsu an yi waɗanda za a amfani da mata a kawar da tunaninsu an yi waɗanda za a amfani da matsayai da kujeru da girma a kawar da tunaninsu a aiki da su an yi sai ya rage waɗanda aka buga can aka yi amfani da kuɗi aka ji suna nan aka dawo nan aka ji suna nan aka koma can aka ji ba ta inda za a yi da su sai dai a kashe su aka bi su aka kashe su za su yaƙe ku ta inda ba kwa tunani wala zamuna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u amma Allah ya ba mu uzuri cewa don sun yaƙe mu ka bar addininka Allah bai baka uzuri ba Allah cewa wa man yartadid minkum an dinihi fa wa mutu wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun duk wanda ya ridda ya bar addinin shi ya mutu akan kafirci Allah ce to irin waɗannan su ne waɗanda ayyukansu suka ɓaci gaba ɗaya habbat a'maluhum fi dunya wal akhirah kuma ɗan wuta ne in suka shige ta za su dawwama a cikin ta don haka ka doge ka zama mai istiqama da sabati ka yi haƙuri akan abin da ka gamsu da shi na gaskiya ka ci gaba a kai nasara tana tare da kai ko nan kusa ko nesa Allah zai taimake ka Allah zai haskaka rayuwarka in Allah ya nufi a haka ka tafi to ba kai asarar rayuwarka ba yanzu malam albani bai yi asarar rayuwar shi ba manufar shi ce ta cika mutuwa akan musulunci da sunna haka imamu ahmad ya ce alkhairu kullul khairi almautu ala al-islam was sunna babu wani alkhairi da yake mutuwa akan musulunci da sunna malam albani ya mutu akan musulunci muna kyautata mishi zaton ya mutu akan sunna Allah ka gafarta mishi malam Ja'far Allah ka gafarta mishi haka sauran waɗanda suke malamai ne waɗanda allazina ya'muruna bil qisti minan nasi to muna addu'a ta musamman Allah madaukakin sarki ka gafarta musu ka kai haske kabarin su kai musu rahama Allah madaukakin sarki yace innal ladhina yakfuruna bi ayatillah ويقتلون النبيين بغير حق كما سكي كشي النبوة با تارد ولا حكي با سورة البقرة أما يتي بغير الحق با تارد ولا حكي سنني da wannan annabi ya taka a bisa ka'idarsu da gudanarwarsu ba ma'ana a dokarsu ma annabawan ba su zubar musu ba ba su ci musu ba ba su taka musu ba babu laifin baki balle na fari da annabawan suka yi da suka cancanci kisa a ka'idoji na waɗannan kafirin yana mu kalli malam albani akwai wata doka ta ƙasa da ya taka ba aka kashe shi wata doka ya taka jama'a wani ya kwashe ma kudi wani ya kashe wani ya makaza wani ya makaza me yayi shine wa ma naqabu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid imani da jajircewa akan imani shine laifin in dai wannan laifin ne to mun yi muma kuma Allah ba za mu daina ba insha Allah ta'ala kuma roƙon Allah muke ya ƙara mana taurin kai akan wannan da'awar ya ƙara mana kafiya ya ba mu sabati da istiqama fata muke Allah ka ɗauke mu akan musulunci da sunna da da'awa ta salafiya don wallahi shine kaɗai abin da muka yi imani da shi jama'a wallahi ba mu imani da komai ba in ba wannan ba jama'a wallahi ban yi ko da yake bar ne na na faɗi ni a karan kaina ni dai ban yi imani da komi ba wallahi jama'a in ba wannan ba da haka in akwai shakka ka tare da kai to ka kore ina fata jama'a mun fahimta wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin suke kashe annabawa ba tare da wani haƙƙi ba wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqq suke kashe annabawa ba tare da wani haƙƙi sananne a gurinsu ba kaga ta suratul bakara ma'ana babu wani haƙƙi da wani annabi ya zubar ko ya taka ko ya karya da ya cancanci kisa kawai kashe shi akai to haka su ma waɗannan ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya ce fa basirhum bi azabin alim kai ma irin waɗannan albishir da azaba mai raɗaɗi don haka muna albishir albishir na azaba narkon azaba ga waɗanda suka kashe malam ja'afar muna albishir ɗin narkon azabar wutar jahannama ga waɗanda suka kashe malam albani muna musu albishir da azabin alim don haka da Allah ya ce fa bashirhum kai annabi kai musu albishir أي بشرهم يا محمد ومن قام مقامك إيه كي مسع البشر هكا دو وانا دا زي وعزي تشيما ومسع إيه مسع البشر كما يدى كيما كي مسع البشر إلا فتا فهمت آوة عشرين بدو الله أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة إرم وأنن سوني وأن دا أيكم سيطاتي أنن دنيا an fahimta haka alahira ayyukansu ya ɓaci habibat a'maluhum wato ba wai sun ɓata ayyukansu ba aikin ne shi da kansu ya ɓaci habibat a'maluhum ayyukansu sun ɓaci Allah ba zai karɓa ba kuma aikin Allah ba zai yaba mushi ba a nan duniya ina fata mun fahimta sa'annan Allah ya ce wal akhirati haka ayyukansu sun ɓaci a lahira malamai suka ce fa bu'lanul amali fi dunya alla yuqbal wa fil akhirah alla yujafi anhu shine ba za a yi musu sakamako ba Allah ba zai musu isabi ba kuma in aka saka su a wuta wa ma lahum min nasirina ba su da wani mataimaki da zai taimake su ya hidda su daga azaba a ranar alkiyama kaga ba kamar duniya ba a duniya za su ga to ai suna da kaza suna da kaza suna da sojoji yan sanda nasu ne kaza nasu ne suna da wasu rijalid dini waɗanda suke tsayuwa in sun tono sai su tsaya musu kaga a nan duniya kenan to amma a lahira wa ma lahum min nasirina ba su da mataimaka ba su da mataimaki ihun ka banza a gidan wuta ihun ka banza wa ma lahum min nasirin ko mun fahimta da kyau jama'a Allah madaukakin sarki ka sa mu dace don haka malamai suka ce daga cikin darussa da wannan aya ko waɗannan ayoyi suke ɗauke da shi waɗannan ayoyi suna bayyana mana haramcin kisan kai haramcin kisan kai musulunci bai yarda da kisan kai ba don haka abubuwan da waɗannan suke yi a waɗannan ɓangarori na duniya da sunan jihadi tafjirat da kai hare-hare da kaza da kaza waɗannan abubuwa jama'a ba musulunci ba ne fabulan balle a kira su da jihadi ba musulunci ba ne jama'a musulunci bai yadda da su ba na fata gama mun fahimta musulunci bai yadda da su ba don haka kai da ba musulmi ba kada ka kalli abin da waɗancan suke yi ka fassara musulunci da shi in kai haka kawo kuskure mu musulmi ka ce abubuwan da suke ba musulunci ba ne ba musulunci ba ne don jihadi yana da arkan nashi da ahkam nashi da shuru da mawani ba a yi shi sai sun cika waɗannan sharuɗa ina fata an fahimta don haka kada ka fassara abin da waɗancan suke a matsayin musulunci musulunci ya ba da muhimmanci game da jini musulunci ya ba da kula game da rai musulunci ya ba da kula game da dukiya shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla ya ku waɗanda kuka yarda da Allah Allah ya wajabta muku ramuwa alqisas ramuwa fil qatla game da waɗanda ake kashewa don haka wanda aka kashe to a kashe wanda ya kashe shi kaga idan wani da da nufin yin wani kisan in ya ga an kashe wanda ya kisa zai aikata ba zai aikata ba da haka Allah ya ce alhurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa ina fata jama'a mun fahimta a cikin wannan ayar akwai bayani game da hurmatun nafsi wad dami jini da rai jama'a yana da wato kima da daraja a musulunci ku tuna da hutuba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi ta a hajjatul wada annabi ya tambaye su bayan al'ummar duniya sun taru annabi ya tambaye su a wani gari muke a wata rana muke a wani wata muke suka ba shi amsa afwan suka suka ba'ana ba su ba shi amsa ba suka yi shiru sun zaci zai kira wannan ranar da wannan watan da wani suna da ba sunansu ba annabi ya ce ba muna cikin watan zulhijja ba ne ɗaya daga cikin watanni masu alfarma waɗanda ba a yaƙi a cikinsu suka ce i annabi ya ce shin ba muna cikin harami ne na Allah ba suka ce i annabi ya ce shin ba muna cikin rana ce mai girma yawmul hajjil akbari ba yawmun nahari suka ce i annabi sai ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'rabakum alaikum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shaharikum hadha fi baladikum hadha jininku da mutuncinku da dukiyoyinku haramun ne akan ku ku zubar da su ku kutsa cikin su kamar yadda yau take haramun a yaƙi a cikinta kamar yadda yake wannan wata kamar yadda yake wannan gari ke da alfarmar kada a yaƙi a cikin shi annabi ya ɗaga hannu ya ce Allahu ya ce hal ballagtu suka ce na'am ballagt hal ballagtu suka ce ballagt annabi ya nuna yatsan shi sama ya nuna jihatul ulu ya ce Allahumma shahad Allahumma shahad Allahumma shahad mu musulmi mu muke da wannan karatun na tsare jinai ne da dukiyoyi da rayuka na mutane kai musulunci bai yadda a kashe wanda ba musulmi ba musulunci cewa ya ka kira shi zuwa musulunci kai mushi tallan addinin musulunci ba ana maganan ka kashe ɗan uwanka musulmi ba ba ana maganan ka kutsa cikin mutunci na ɗan uwanka musulmi ba hatta wanda ba musulmi ba ba a ce ka ci mutuncin shi ba ba a ce ka kashe shi ba ba a ce ka ɗebi dukiyar shi ba cewa aka ka kyautata mushi ka kiraye shi zuwa musulunci ɗabi'unka su ja hankalin shi zuwa ga addininka ina fata mun fahimta don haka jama'a waɗannan ayoyin suna nuna mana hurma ta asalin kisan kai wannan ne ta sa jama'a malamai suka yi saɓani game da ina hukuncin wanda ya yi kisan kai shin akwai tuba a kisan kai ko babu shin wanda ya yi kisan kai zai iya tuba Allah ya yafe mishi ko kuwa a'a da ya yi kisan kai to sai dai ya jira hisabi a ranar alkiyama babu tuba saboda girman laifi na kisan kai ta sa malamai tun daga salaf cikin sahabbai suka yi saɓani mafi yawancin sahabbai suka ce to in ya kyautata tuba in ya kyautata tuba Allah zai yafe mishi wasu ko suka ce ina ai sam babu tuba ba yafiya tunda ai ya kashe wanda zai nemi ya yafe mishi don haka kawai sai sun haɗu a lahira kuma a lahira kai ka san wala yas'alu hamimun hamima rana ce da wato la bai'un fihi wala khullatun wala shafa'a ko ba haka bane فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وانا يا فيمن تندني نكشيكا ai ba wannan magana ake ba in aka tafi lahira dan haka ibnu abbas ya ce ina ai in kai kisan kai to wallahi shikenan babu tuba ba yafiya kawai ka jira ka tafi alkiyama ina fata da ma mun fahimta dan haka jama'a kisan kai yana daga cikin kaba'iruz zunub yana daga cikin kaba'iruz zunub al-qatlu qatlu nafsi allati harrama Allahu kisan rai da Allah maɗaukakin sarki ya haramta a kashe ta. Ku tuna da hadisin can jama'a hadisin da alimamun nasa'i ruwaita a cikin wato asalin sunan nashi. Ike cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, Bi halatta zubar da jinin musulmi ba, sai da ɗayan ababe guda uku, lafazin nasa'i sai ya ce zina ba da ihsanin. Sai in kayi zina, bayan ka katangu ka ya aure ka taɓa yin aure kai za to za a kashe ka ka kashe wani e to za a kashe ka ka yi ridda ka bar addini e to za a kashe ka haddan ina fata mun fahimta to wa ke zartar da wannan nau'i na kisa to kuma ba ɗaiɗaikon jama'a ba ne jama'a alhakimu ne ko al'amiru al'amiru al'am ko alhakim wanda shugaba ya danka al'amarin zartar da hukunci a hannun shi shine zai taka da yadda zaka ji an ce wanda ya kashe a kashe shi kada ka ga wani ya kisa ku kukan kura kuma ku je ku kashe shi in kun yi haka ba daidai kuka yi ba kun yi laifi shi yasa jama'a ina so na ƙara nanata maganar da na yi a ɗazu jama'a wannan na nuna maka natsuwa da kan gado da kamun kai da ladabi da bin sunna na ɗaliban albani da aka kashe musu malami ba su yi harguwa da hayaniya ba ka kalli abin da ya faru da 'yan shi'a a sa'ad da aka kashe malam albani kattagin nasu gaba ɗaya cewa 'yan salafiya matsorata ne su sun san waɗanda suka kashe albani kuma su za su haska wa 'yan salafiya za su nuna musu in suna jin tsoro sai aka kashe ‘ya'yan shi guda uku ko guda biyu, guda uku, amma bai ce komi ba. Allah ya isa yi, ka gani? To, ba wannan nake so ku fahimta ba jama'a, mu dawo mu lura, wannan na nuna maka ashe natsuwar ɗaliban albani, yana nuna maka kan gadansu, yana nuna maka tarbiyyarsu. don haka duk wanda ya ce ɗaliban albani ba su da tarbiyya jama'a wallahi wannan san rai ne san zuciya ne wannan san zuciya ne jama'a an kashe lokacin da aka kama malam albani wani irin abu ne ba a yi ba na a tsogali ɗaliban ahlus sunna da da wannan makarantar fada an yi ko ba a yi ba an yi amma akwai wanda ya tanka musu aka kama shi babu laifin fari balle na baki bai zubar wa kowa ba bai taka ma kowa ba aka kama shi aka tsare shi mu ba yan iska bane mu ba yan hayaniya bane jama'a muna da natsuwa muna da kamun kai muna bin abubuwa yadda ya kamata da haka duk wanda ya ce ɗaliban albani ba su da tarbiyya jama'a wannan ya faɗi san rai ne wannan san zuciyan shi ya faɗi marasa tarbiya marasa kan gado za a kashe musu malami ba su ta da hayaniya ba jama'a ko kun fahimta da kyau da yadda zariya ta cika jama'a lokacin da aka zo jana'izar malam albani kowa zuciya wa balagatil qulubul hanajir a lokacin jama'a idan an fitar da wata fatawa mai ƙarfi kana ganin za a zauna lafiya ba kunar bakin wake za a yi ba ta ma sai muka ce kowa ya kwantar da hankalin shi an kashewa na an kashewa na an kashewa ne kuma da'awar ta ci gaba da'awar ake so a kashe da haka a kashe muku malami ku ta da hayaniya a bi ku a bubbuge ku shi kenan an kashe ku kenan sai muka ƙi yadda sai aka ci gaba da karatu dama shine ba sa so kuma za a ci gaba da yi wallahi insha Allahu ta'ala aka ci gaba wannan na nuna maka natsuwar ɗaliban albani wannan taskiya ce a aikace da haka duk wanda ya ce ɗaliban albani ba su da tarbiyya ya janye wannan magana tashi jama'a san rai ne wallahi san zuciya ne ya janye ta Allah maɗaukakin sarki ka taimaka to sa'annan jama'a waɗannan ayoyi da muka karanta suna bayyana mana wani hukunci wato hukuncin da yake ammat bihil balwa game da ayar nan mun jawo hadisin imamu ahmad da tabarani a inda annabi ya ce ashaddun nasi azaban yawmal qiyama rajulun qatalahu nabiyyun aw qatala nabiyyan wa imamu dalala wa mumassilun minal mumassilina cewa wa mumassilun minal mumassilina shin wannan hukuncin hoto ya shiga ciki ina hukuncin drama da ake yi drama da ake yi da in ka taba masu yi sai su ce wallahi faɗakarwa muke yi da nishaɗantarwa faɗakarwa da nishaɗantarwa shin hoto ya shiga cikin attamfil gunki dai kam kai tsaye wannan yana daga cikin attamfilu jama'a ko kun gane jama'a to sa'annan haka hoto mai wato asalin mai inuwa ma'ana zane da za a ɗauki alƙalami ko wani abu haka a zana wane a zana wane a zana wance shin ya shiga cikin attamfil ko kun gane da kyau to ina kuma hotuna da ake ɗauka da na'urori na zamani su ma waɗannan sun shiga cikin attamfil ko mun fahimta da kyau kuma ko shin menene ma karkasuwan attamfil ko cikin karkasuwan shi akwai wanda ya halatta ko wanda bai halatta ba kuma waɗanda ba su halatta ba ko hukuncinsu ɗaya ne nauyin hukuncinsu ɗaya ne waɗannan abubuwa su ne matsaloli da za mu tattauna a kansu in Allah maɗaukakin sarki ya so a wato asalin karatuttuka da za su biyo baya a daidai inda za mu wato asalin ƙara bibiyar waɗannan ayoyi mu ɗauko bayanai da malamai suka yi musamman saboda wannan matsala ce da ammat bi halbalwa malamai sun yi maganganu a kai kuma har ma wasu da aka yi da'awar malamai ne zaka ga suna hoto ko wannan ya mayar da hoto ya zama sunna ko ya zama halal ko kun fahimta ina hukuncin wannan ba daga bakinmu ba daga baki da alƙaluman malamai na duniya ina fata mun fahimta Allah maɗaukacin sarki ka taimake mu jama'a za mu saurara ne a nan insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu mu waiwayi waɗannan ayoyi mu tattauna waɗannan matsaloli a hankali idan akwai wato asalin takaddu ko littattafai da za mu yi ishara ko a photostat yan uwa ɗaliban ilimi su samu to lalle za mu gabatar insha Allahu ta'ala a yi haƙuri jama'a a yau ya kamata a ce hutu ne na ƙarshen wata haka ne to amma kasantuwar yau ne kusan muka dawo da karatuttukanmu sai muka ce lallai za mu yi karatu insha Allahu ta'ala ina fata an fahimta to sa'annan abu na biyu a yi haƙuri za a ga karatun ya taƙaitu ƙwarai da gaske da ya kamata ya zama awa ɗaya da rabi kamar yadda aka saba to amma sai muka taƙaita shi a awa ɗaya hakan ya faru ne sakamakon wato asalin akwai wani abu da ya shafi ɗalibai waɗanda za a gabatar wato na jarabawa da suke yi don haka za mu taƙaito a nan bi sallah insha Allahu ta'ala sa'annan sai mu tsaya sai Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu dora mu ci gaba daga inda muka tsaya mu ne wa kowa fatan alkhairi yadda muka haɗu a nan Allah ka haɗa huskokin mu a gidan rahama Allah ka ji kan malam Ja'far da malam Albani ka kai haske kabarin su Allah ka ɗaukaki darajojin su ka yafe musu kusakuran su muna roƙon Allah madaukakin sarki ka tabbatar da mu akan tafarki na gaskiya da daidai har mu haɗu da kai ya Allah Allah ka nisanta mu daga azabar kabari da firgicin alkiyama ka saka mu aljanna ka nisanta mu daga wuta zan saurara a nan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
Amin.